إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة الأعراف satin da ya wuce mun kwana ƙarshen ayata talatin da biyu umarni da allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayi cewa duk lokacin da za su shiga masallaci su bauta ma allah allah ya ce su saka kaya masu kyau ku zuzi na takun inda kulli masjidin allah ya ce ku riƙe adonku lokacin da za ku yi sallah a kowane masallaci wakulu washrabu Allah ya ce kuma ku ci ku sha wala tusrifu Allah ya ce kar ku barnatar kar ku yi albozaranci saboda abinda mushrikai suka yi ta yi na kirkire kirkiren abubuwa wadda babu dalili akai suna jingina ma Allah a yi dawafi tsirara a ce wannan tufan ai an saba ma Allah a cikinsa saboda haka bai kamata a yi dawafi da shi ba kuma ai ma Allah ya haramta abu kaza kuma ai ma Allah ya haramta abu kaza Allah ya ce kulka tambaye su man harrama zinatallahi allati akraja li ibadihi wa ya haramta kayan ado ababan ado wadda Allah ya fitar da shi don bukatun bayinsa Allah ya ce wa ya haramta ka gina gidanka mai kyau ka saka tufanka mai kyau ka sai abin hawanka mai kyau wakulu washrabu ka ci mai kyau ka sha mai kyau wala tusrifu Allah ji to amma banda albozaranci kar a wuce ka'ida ta shari'a duk abinda Allah ya halatta muku Allah ya ce ku yi amfani da kayanku shine ma'anan wala tansa nasibaka min ad-dunya to amma wala tusrifu Allah ya ce kar a yi barna kar a barnata kar a yi albozaranci ulman harrama zinatallah Allah ya ce ka tambaye su wa ya haramta ado da Allah subhanahu wa ta'ala zinatallahi lati akrajal ibadihi wa ya haramta kayan ado abun kwalliya da Allah ya fitar ma bayinsa wa tayyibati min rizq da kuma dadadan ababa da Allah ya halatta wa bayinsa na arziki abincin su ne abin shan su ne Allah ya ce ba wanda ya haramta shi qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya Allah ya ce ka ce musu ai waɗannan ababa na waɗanda suka yi imani ne a rayuwar duniya kawai taron dangi aka yi a kansu amma Allah ya samar da shi ne domin bayinsa da suka yi imani dukkan ni'imomi da Allah ya samar wa bayi ruwa abinci da duk abin da ka sani na waɗannan ni'imomi da muke rayuwa a cikinsu Allah ya ba mu ne mu ci mu sha domin mu samu ƙarfin gwiwan bauta mishi dukkan waɗannan 'ya'yan itatuwa dukkan waɗannan ababen sha dukkan waɗannan abinci da dukkan ni'imomi da kaga Allah ya samar wa bayi manufar shine ka ci ka sha ka samu karfin gwiwa da zaka bauta ma Allah subhanahu wata'ala khalisatan yawmal qiyama Allah ya ce to amma tunda a duniya an hadu akai da masu bin Allah da wadda ba sa bin Allah da wadda suka yi imani da wadda suka kafirce da wadda suke tauhidi da wadda suke shirka to khalisatan yawmal qiyama Allah yace za a keɓanci masu imani da shi a ranar alkiyama a lahira akwai wadda zai je ya sha ruwan aljanna ne ko ruwan alkausara kuma bai imani da Allah ba kazalika nufassilu alayati liqaumin ya'lamun Allah yace kamar haka muke fayyace ayoyi daki daki ga masana Allah ce domin su fahimci yadda al'amarin Allah yake to yau za mu tashi a farkon aya ta 33 Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن الله أكبر
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Ƙul Allah ya ce ka ce musu innama harrama rabbi alfawahisha iyakar abinda ubangiji na ya haramta shine alfasha a baya ba Allah ya faɗa ba wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna alaiha aba ana wallahu amarna biha in suka yi alfasha suka yi barna Allah ya ce a'a ka ce musu innama harrama rabbi alfawahisha iyakar abinda ubangiji na ya haramta shine alfasha alfasha shine dukkan sabon allan da ya kazanta ana ce mishi alfasha zina alfasha ne wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah ce kar ku kusanci zina zina alfasha ce kazanta ce mai muni Allah ya ce kuma hanya ce mummunar hanya wanda ya dauki wannan hanyar Allah ya ce ya bi hanyar da ba ta bullewa luwaɗi namiji ya bi namiji alfasha ne walutan iskala li qaumihi a innakum lata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin
تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين a innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum al-munkar وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر Allah ya ce wa lutan iskala li qaumihi ka tuna lokacin da annabi lut alaihi salatu wassalam yake gaya wa mutanensa a innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin yace wa mutanensa yanzu kwa dinga zaki ma wannan mummunan alfasha din wadda ba wadda ya gabace ku akan aikata ta a cikin talikai ku kirkiro laifin da ba ku da magabata a kansa a ce sabon allan ku ne kuka bare shi a leda annabi lud ya ce a innakum la ta'atuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin kwa dinga zake ma irin wannan mummunan alfasha wadda ba wadda ya gabace ku akanta daga cikin talikai sai ce a innakum la ta'atuna rijal a wani gu ta'atuna ri- ta- a innakum la ta'atuna rijala sha'awa a ce sha'awarka sha'awarka a ce namiji dan uwanka zaka nema annabi lodi ce yanzu wannan ita shine aikin ku yanzu wannan harkan ita ma da kungiyanta ba ma yi ake ba a'a akwai ma kungiyar da hidimar su kenan namiji ya nemi namiji akwai 'yan maɗigo mace ta nemi mace 'yar uwarta duka wani abu ne da ya fantsama a cikin al'umma duka waɗannan ana ce musu alfasha alfasha laifuffuka ne da suke sa Allah ya fita harkan mutum ma Nurdin babu abinda a duniya Allah zai ma bawa ukuba da shi mafi muni kamar Allah ya ce ba ruwansa da kai eh eh to suna nan namiji ya nemi namiji mace ta nemi mace namiji ya nemi mace ba zina ba kenan Allah ya ce to na haramta na haramta kuma yana daga cikin mafi munin yaudaruwa da za ka yi in har irin wannan tunanin tunaninka ne wallahi duniya ta maka mummunan rudi shine ka dinga ganin kana wani abu ba daidai ba sannan kana ganin ai za ka bari lokaci kaza ko za ka gyara daga lokacin da aka zo aka ɗauke ka don allah akwai wadda ya san lokacin da zai mutu babu ba wadda ya san lokacin da zai mutu idan mutum ya bari aka ɗauke shi saboda wani jin daɗi irin na rayuwar duniya irin da jin daɗin nan da ake yi yau jin daɗin da mai mulki bai huta ba mai kuɗi bai huta ba talakan ma bai huta ba a irin wannan rayuwar ka zarme ka ɗauka ka yarda da ita ka gamsu wannan rayuwar ita ce rayuwar da ka saya to wallahi rayuwa an yi asara inda wannan rayuwar ka yarda ka ce ita ka saya أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة Allah ya ce ga sunan Allah ya ce sun saya sun sayi rayuwar duniya da lahira Allah ya ce talla muka musu duniya ko lahira Allah ya ce suka ce a riƙe lahiran a basu duniya ishtarawul hayatar duniya bil akira Allah ce sun sayi rayuwar duniya Allah me suka bayar aka ba su duniyan Allah ce lahira suka bayar aka ba su duniya eh ko gidanku da kake ciki gidanku da kake ciki idan mahaifinku yana raye ku yi hira da shi in yara suka yi nazari kaga wannan gida da kake ganin gidan laka ko kake ganin gidan bai taka karya karya ba to struggling da babanka ya yi ta yi kafin a gina gidan nan ya kai ya kawo yanzu ya wuce ya bar gidan saboda ka duk abin da kake tarawa kake so ka yi gidan nan gidan da za ka gina yadda ka san gyangyaɗi haka da ka yi kauce ka bar gidan yadda ka san gyangyaɗi haka da ka yi kauce ka bar gidan don me za ka gina gida da kudin haram so dukkan al'amuran ka ɗauke shi ka ɗauke shi sannu-sannu amma idan idon mutum ya rufe aka zo aka ɗauke shi a cikin waɗannan munanan ayyukan to matsalar ita ce ita lahira har abada ne ba irin duniya ne in an yi shekara ɗari ka wuce ba ko in an yi shekara ɗari biyu ka wuce ba shekara dubu ne za ta ƙare ba ba shekara miliyan ɗaya ba ne za ta ƙare har abada ne har abada ne kullum ka dinga lissafin fa in ka mutu har abada ne ka dinga lissafin in ka mutu har abada ne Allah ya ce to inna ma harrama rabbi alfawahisha ka gaya musu iyakar abin da ubangiji na ya haramta alfasha Allah ne ya haramta ba dokar ƙasa ba ce Allah ne ya haramta tunda kuma shi ya haramta yana da masu lura da masu aikatawa ko rashin aikatawa ba magana ya kare ba ma zahara minha wa ma batsana abinda ya bayyana na daga alfashan da abinda ya boyu domin akwai abinda a fili yake akwai da abinda a boye ake yi Allah ce duka biyu na haramta duk waɗannan iskanci da fasikanci da rashin arziki da batsala da ake yi wani duk abin da za a yi zai fito ya ce bakin amma shi ma yana yi a ƙasa to Allah ce da na filin da na ɓoyen duka abu ɗaya ne jama'a mun fahimta Allah ya haramta na filin Allah ya haramta na boyen ma zahara minha wa ma batana Allah ya ce wal isma da kuma dukkan dangin sabon Allah duk wannan hanyoyi ne da Allah ke tsarkake bayansa ga barin fadawa ukuba wadda ƙarshensa bayi taɓa zama alkhairi wa ɗan adam wal isma da dukkan dangin sabon Allah wal bagaya bigayar haƙi da zalunci kama karya cin zalin mutane ba da haƙƙi ba walbagaya bigirin haq shi ne zalintan jama'a yawa ya cuci wancan ya ce mishi gara ya zalinci wancan ya zalinci wancan ya ci zalin wancan ya ci zalin wancan saboda dama watakil da ya samu a rayuwar duniya ko karfi na jiki ko karfi na mulki ko karfi na dukiya ko wata dama haka ne karka yadda ka yi amfani da kowace irin dama kowace irin dama ka zalunci wani saboda kai dan sanda ne karka yi amfani da uniform ɗinka ka zalunci wani saboda kasan in kamare shi ba zai rama ba tun da kai dan sanda ne ko soja ne karka yadda ka taba shi saboda kai bio ne ko rosabti ne ko ma kai menene karka yadda ka zalunci wani duk lokacin da ka samu wata dama karka yadda ni'ima ce karka yi amfani da damar saboda kai in ka rubuta report akan wani to ya fada tarkon to karka yi amfani da sabaninku da yake tsakaninku kai kana da wannan daman shi bayi da ita ka je ka yi wani rubutu a kansa a cutar da shi walbagaya bigairil haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan ko kuma ku yi tarayya ma Allah shine shirka da Allah ma lam yunazzil bihi sultana akan abinda Allah bai saukar da dalili akai ba dukkan waɗannan Allah na jero abubuwan da yayi togaciya duk fa wanda ya fada cikin su ya shiga uku ya lalace wa an tushriku billahi hakanan Allah ya haramta ku yi tarayya ma Allah malami na zilbihi sultana akan abinda Allah bai saukar da dalili akai ba Allah bai yadda a bauta ma kowa ba sai shi kaga maganan ta Allah da bautan nan kaga maganan ta Allah da bautan nan shine abu lamba daya in ka fadi a gun ka fadi a komai in ka fadi a wannan gun ka faɗi a komai shi dalilin da ya sa ya halicce ka ya halicce ka ne don ka kaɗaita shi da bauta ai tun da aka ce ‘ya'yanka ka yadda suna da haƙƙi a kanka kai ma kana faɗa da bakinka kana da hakkoki a kan matarka matarka tana cewa ita ma tana da haƙƙi a kanka ai ƙarya ne a ce Allah shi bai da haƙƙi a kanku kai ma ka samu haƙƙi a kan wani? shi wadda ya halicce mu shi ne ba zai samu haƙƙi a kanka ba mafi girman haƙƙi na Allah a kanmu shi ne ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta idan an zo ana magana na ta Allah da bauta ba cewa ake wane ko wane ko wane ba ka lura galibi cikin alkur'ani in an zo kawai cewa ake min dunin lahi koma bayan Allah min dunin lahin nan annabi ka bautawa? min dunin layin nan wani manzo ka bautawa min dunin layin nan mala'ika ka bautawa min dunin layin nan wani waliyi ka bautawa min dunin layin nan gunki ka bautawa in dai bauta ce hakkin Allah ne duk wadda ka bautawa ba Allah ba ka yi shirka ka zama dan wuta hakki ne na Allah bai yi tarayya cikin hakkinsa da annabawa da manzanni ba bai yi tarayya da mala'iku ba bai yi tarayya da kowa ba hakkinsa ne shi kadai hakkinsa ne shi kadai hakkinsa ne shi kadai hakkinsa ne shi kadai ba alkur'ani ya ambata mana nasara suna bautan almasihu ba yahudawa suna bautan uzairu to dukansu ba bayin Allah bane salihai bayin Allah ne salihai amma saboda ba hakkinsu bane a bauta musu ba hakkinsu bane a bauta musu duk abin da za ka yi ka yi taka tsantsan da maganan ta Allah da bauta ka yi taka tsantsan kar a shigo maka da waɗansu abubuwa na shirka cikin addininka ta bayan gida ka je ka haɗa Allah da wani Allah akwai abubuwan da waɗannan keɓantattu hakokin Allah ne kuma dalilin da ya sa ya halicce ka shine don ka kadaita shi da bauta jama'a muna ji wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ko kuma ku faɗi wata magana akan Allah wadda ba ku da ilimi akan ta ai ta shirya ƙarya ma Allah ai ta shirya ƙarya ma Allah magana akan Allah ya shafi magana akan sifofinsa ya shafi magana akan sunayensa ya shafi magana akan ayyukansa ya shafi magana akan shari'arsa babu dama ka faɗi wata magana da take alaƙa da Allah wadda baka da ilimi a kai jama'a mun fahimta cewa ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai zo ya kama hannun ibrahim inyas ya ɗaga ya yi alfahari da shi ranar alkiyama ya jinjina wace al'umma ce kowane annabi ne yake da irin wannan a ina wannan karatun yake shi allan shi ya faɗi haka shi manzon allan shi ya faɗa ai magana ake malam yana zilbihi sultana akwai dalili akan da ai haka mu in dalili ya tabbata za a yi hakan damu mai hasada ne allah ne ya faɗa manzon allah ne ya faɗa ta ina da a samu labarin abin da zai faru a filin alkiyama ba ta wajen Allah ba ba ta wajen manzan Allah ba jama'a mun fahimta saboda ka duk abin da sunan shi addini ka fahimci sunan shi addini abin da sunan shi labari ka fahimci labari shi kuma labari dama zai iya daukan karya zai iya daukan gaskiya amma idan addini ne dole dalili ya tokare shi shi yake tabbatar da abu kaza addini ne wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu fadin magana akan Allah wanda babu dalili babu ilimi akai Allah ce ku kiyayi wannan Allah ya haramta wa bayi Allah ya haramta wa bayi Allah ya samu dace to sai Allah ya ce wa kulli ummatin adal fa idza
Allah ya ce wali kulli ummatin ajal Allah ya ce kuma kowace al'umma da ajalinta la ilaha illallah hey. kowane generation Allah ya ce akwai iya abin da muka ɗiba mishi zai wuce zai wuce hey. lokacinka lokacinka ka yi amfani da damarka ka yi amfani da damarka zai zo ya wuce zai zo ya wuce zai zo ya wuce za ka ga idan an zo karatu mutum ya taho da in yaransa ƙanana ƙanana ƙanana haka an zo an yi karatu an tashi wata rana wannan yaron sai dai ya zo wucewa ta ƙofar makarantar nan ya ce da nan muke zuwa karatu da babanmu baban ya wuce mai karatun ya wuce haka ne eh haka ne ka yi amfani da damarka ka yi amfani da damar ka karkaba ta lokacinka shiririta da sharholiya abubuwan da ba su da ma'ana a rayuwa ka tsaya ka yi abin da ya dace wataƙil waɗannan shekaru da yau suke kanka iyaka son ka kenan wataƙil al'amarin allah zai cin maka yau ko gobe ko jibi wataƙil kana da sauran shekara ɗaya watakil kana da sauran shekara biyu watakil kana da sauran shekara goma watakil kana da sauran shekaru da yawa ka yi ƙoƙari ka yi amfani da damarka kar ka yadda ka miƙe ƙafa ka shantake a wannan rayuwar al'ummomi da aka yi da yawa ai duk sun wuce za mu zo mu karanta a gaba idan annabi hudu ya zo zai musu wa'azi wa mutanensa sai ya ce fito kun ga mutanen annabi nuhu sun wuce sai Allah ya bamu labari to adawan ma sun wuce yau kuma ga annabi salihu da samudawa shi ma sai ya ce musu kun ga fa a bayanmu adawa suka wuce shi ma in ya wuce sai a kawo na gaban shi haka za mu zo mu yi ta karantawa nan gaba waɗannan sun zo ga annabinsu na musu wa'azi sun wuce ga wani annabi ya zo da jama'arsa yana to yana musu togaciya yana gargaɗinsu cewa fa kafin mu zo ga waɗancan sun zo su ma sun wuce to haka ne ka yi amfani da damarka ka yi amfani da damarka ka yi amfani da damarka mafi tsadan abin da za ka yi ka more rayuwarka shine ka yi addini shine kai addini mafi girman abinda zai amfane ka a harkar addini shine imaninka da tsantsanta tauhidinka shine ta Allah subhanahu wata'ala cikin duk abin da yake hakkokinsa ne ka dage da ibadodinka ka tsaya ka yi addini iya karfinka ka tsaya ka yi addini iya karfinka wali kulli ummatin ajal Allah ce kowace al'umma tana da ajalinta akwai iya wa'adi da Allah ya yanka mata fa'iza ja a ajaluhum Allah ce idan ajalinsu ya zo la ya sta'akiru na sa'atan Allah ce ba da su samu daman jinkirin ko da sa'a ɗaya ba wala ya kuma ba da su gabaci ajalin da ko sa'a ɗaya ba idan sauran awa ɗaya ka mutu to ba da ka mutu ba kafin awa ɗayan nan in awa ɗayan kuma ya zo ba da ka ƙara ko minti ɗaya ba to kowace al'umma haka aka ɗiba mata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan generation ɗin akwai mutum na ƙarshe sahabi na ƙarshe wadda daga kansa duk wadda ya taɓa ganin annabi yanzu ya bar duniya sun ƙare sun ƙare sai aka zo kan tabi'ai su kuma waɗanda suka ga sahabbai su ma ana mutuwa ana mutuwa ana mutuwa sai da aka zo kan tabi'i na ƙarshe daga kan wane duk duniya ba wanda ya taɓa ganin sahabin annabi su ma aka zo yanzu duk najeriya akwai wadda ya isi ce ya taɓa ganin shehu usmanu ɗan fodiyo to an yi shi ko ba a yi shi ba an yi shi an yi shi an yi shi to wallahi izina ne mala ba karka je kai ta bata lokacinka akan abubuwan da ba su da riba karka je ka bata lokacinka akan abubuwan da wallahi ba da su amfane ka ba wurare da yawa a ƙur'ani Allah yana ce mana falata gurran na kuma hayatun duniya kar ku bar duniya ta ruɗe ku mugun ruɗan ka ta yi ta zo ta kasa ka a tsakiya ta zo ta kasa ka a tsakiya kana ta faɗi tashi kana ta faɗi tashi kana ta faɗi tashi baka isa inda kake so ka je ba a duniya kai kuma dama baka nufi inda ake so ka je ba inda kai kake so ka je din kuma baka isa ba haka ne ɗaya daga cikin illar da duniya take ma wadda ta ruɗe shi Allah ya ce fa'iza ja a ajaluhum la ya na sa'atan wa la ya idan ajalinsu ya zo ba za su samu dama iko na jinkirin sa'a ɗaya ba kuma ba za su gabaci ajalin da sa'a ɗaya ba ma'ana dai lokacin da aka yanke lokacin ne al'amarin Allah zai tabbata akan kowace al'umma kuma akan kowane ɗaya daga cikinmu to sai Allah ya ce
ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun والذين كذبوا بآياتنا
ya bani adama Allah ya ce ya ku ‘yan adamu kun ji yadda yake ta maimaituwa ko? Allah na kiran ‘yan adam kasan dai wannan kiran hadda kai akwai bukatar ka tsaya ka ji mai Allah zai gaya maka ya bani adama Allah ya ce ya ku ‘yan adamu in ma ya atiyannakum rusulun minkum Allah ya ce idan manzannina suka zo daga cikinku ya kusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyina manzanni ai an yi su da yawa sun shuɗi wali kulli ummatin rasul kowace al'umma Allah ya ce da manzonta Allah sai ya ce ya bani adama ya ku banu adam in ma ya atiyannakum rusulun minkum idan manzanni suka zo daga cikinku ma'ana muka tada manzanni muka aiko su zuwa gare ku ya kusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyina in ji Allah famanittaka wa aslaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah wa aslaha ya gyara ya kyautata fala khawfun alaihim Allah ce ba tsoro a kansu wala kum ya hazanan ba bakin ciki ba tsoro na abin da da su fiskanta ran da ajalinsu ya kare wala hum ya hazanun kuma ba za su yi bakin cikin abin da suka bari a bayansu ba kasan ko jinya mutum ya kwanta jiki ya yi nauyi har shi kansa ya karaya da jinyar da yake tattare da ita to yakan kunshi waɗansu damuwa guda biyu yakan tuna idan ya mutu ya yi da su ƙare da Allah idan ya tuna ‘ya'yansa ya kalli wannan a hannu wannan a goye wannan a firamare yakan yi tunanin to in ya mutu ya yaran nan da su to lokacin da za a cire ransa Allah yakan saukar da mala'iku su kwantar mishi da hankali su ce abin da za ka fiskanta na hannu auliya ukun fil hayati duniya wa fil akira إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الله أكبر نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة Allah ya ce innan ladina kalu rabbuna Allah waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu sun mastakamu Allah ce kuma suka yi tsayuwan daka akan haka sun yarda da Allah shine abin bautansu shine ubangijinsu shi da su kadaita da bauta sun mastakamu kuma suka yi tsayuwan daka akan haka Allah ya ce ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku da su sassauko gare su lokacin da za a ɗauran su sai su ce musu Allah ta kafu wala ta hazanu mala'ikun suna zuwa mala'ika zai ce wani karka daga hankalinka karka damu karka daga hankali akwai waɗanda rarrashinsu mala'ikun da su yi su ne ayyatu hannarsu almutu mai inna su ne allazina ta tawaffa humul mala'ikatu tayyibina idan mala'ikun suka zo kan mamacin kafin su cire ransa da su ce wani karka daga hankali karka damu karka firgita karka razana Allah ta kafu karku ji tsoro duk abin da zai faru a lahira da sauki ba matsala na hannu ko Allah ta kafu wala ta hazanu kar kuma ku yi bakin ciki akan abin da za ku bari a bayanku ai mafi tsadan dama abin da za ka yi bayan ka ta yi kyau shine kai ka bi Allah ya maganin kenan tara musu dukiya ka bar musu ba zai warware musu matsalarsu ba ba laifi ka bar mai 'ya'yanka amma dai karka ɗauka kuma wannan shi ne mafitarsu Allah ta kafu wala ta hazanu kar ku ji tsoro kar ku yi bakin ciki abinda za ku fiskanta in kun mutu ba tsoro Allah zai amintar da ku abinda za ku bari a baya ba zai tozarta ba na hannu auliya ukun fil hayati duniya wa fil akira mu ne majibantanku muna tare da ku a rayuwar da kuka yi a duniya wa fil akira hakanan a lahira muna tare da ku ubangiji zai amintar da ku walakun fiha ma tashtahi anfusukum walakun fiha ma tad'un idan kuka mutu duk abin da ranku ke so wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku dai bisharar ku da gidan aljanna wadda dama ake alkawarta muku aljanna ce makomar ku aljanna ce tun kan a cire ransa mala'ikan zai ce mishi karka daga hankali aljanna da ka shiga bayanka kuma karka daga hankali Allah zai kula maka da bayanka amin to haka ne to haka mutanen banza su ma in sun zo mutuwa da firgici da maganganu na tashin hankali akwai wadda in mala'ikan ɗaukar rai mala'ikun suka zo ɗaukar ransa he sun mai duka kafin su cire ransa shine fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum sai an lallasa shi an mai mugun duka kafin a cire ransa akwai da mala'ikan yi zo cire ran shi zai ce mishi wane wace irin rayuwa kake fi makuntu a wani a ina kuka kasance yaya rayuwarka ta zama haka zai ce to ai irin kasarmu ne ai irin kaza ne ai irin kaza ne sai ce mishi alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fi to duk dai waɗannan gasunan ɗaukar rai ne iri-iri daban-daban a cikin suratul kafi Allah ya ba da labarin annabi Musa da kidir ko zance mafi inganci kidir ma annabi ne tafiyar da suka yi da annabi Musa kasan sun shiga wata alƙarya sai suka samu wata katanga ta karye za ta faɗi sai kidir ya ce da annabi musa alaihi salatu wasalam mu gyara katangan nan to kuma sun nemi masauki a garin ba a basu ba to da suka gyara katangar sai kidir ya ce fa gaskiya ya kamata a biya mu to kuma dama annabi musa ya ce ya kamata a biya mu to dama kidir kuma ya mishi to gaciya duk abin da ya gani ya yi shiru sai ya mishi bayani to ya ce tafiyar mu ba za ta ɗore da kai ba to abin sai yake ma annabi musa bayanin abubuwan da ya gani abubuwan da ya gani wadda ya yi tambaya a kansu to da ya zo mishi bayani akan wannan katangar sai ya ce mishi wa ammal jidaru fakana ligula maini ya timaini fil madinati ya ce mishi wa ammal jidaru ita wannan katanga da ta karye muka gyara fakana li gulamaini yatimaini fil madinati waton katanga ce ta wasu marayu guda biyu a cikin wannan garin wani bawan Allah ne mutumin kirki yana da waɗannan yaransa guda biyu ƙanana ba su balaga ba sai jinyan ajali ya same shi yana da dukiya sai ya yi tunanin idan ya ɗauki dukiyar nan ya ba ma yaran nan to lalacewa za ta yi ya yi gudun kar ya danka a hannun wani ya zama an shiga haƙƙinsu sai ya tone ƙasan katangar gidansa sai ya bisne dukiyan sai ya roƙi Allah ya nusar da yaran nan bayan sun mallaki hankalinsu inda ya ajiye musu dukiyarsa sai ce wa ammal jidaru fakana ligulamai ne ya timai ne filmadinati wannan katangan ta waɗansu marayu ne guda biyu a cikin wannan birni da muka shigo wa kana tahtahu kanzul lahuma a ƙasar katangan akwai dukiyarsu taskarsu da uban mahaifinsu ya ajiye musu a ƙasanta wa kana abuhuma saliha babansu salihi ne fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakrija kanzahuma to ubangijinka kuma yana nufin idan yaran nan suka girma suka balaga suka mallaki hankalinsu to Allah sai ya tsinkayar da su kan inda dukiyarsu take sai su kwashe dukiyarsu to yanzu da katangan ta karye shine Allah sai ya umurce mu mu gyara ta saboda in katangar ta faɗi za a yi warwasan dukiyarsu wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri kamar wani ne ya tambaye shi ya ce to Allah yaran nan mai suka yi aka musu wannan gata jama'a ne kun fahimta? wato yara ne marayu guda biyu aka bisne musu dukiyarsu a ƙasar katangan gidansu katangar yau da gobe ya ci ƙarfinta za ta faɗi Allah sai ya turo annabi Musa da Kidir su gyara katangar ba fa malamai aka turo ba ba fa ustazai ba ba fa mutanen anguwa ba annabi musa ɗaya ne daga cikin ulul azmi minar rusuli aka ce su gyara wannan katangan to yara ne kuma ba balagaggu ba alƙalami bai fara aiki a kansu ba balle a ce wani bauta suka yi ma Allah har suka samu wannan matsayin kamar wani ne ya tambayi Allah ce to yaran nan me suka yi ne Allah ya ce wa kana abuhuma saliha Allah ce babansu mutumin kirki ne kun ji kun ji abinda suka ribata wa kana abuhuma saliha to in kana so bayan ka ya dore ka yi kokari ka tashi ka yi nagarta Allah zai kula maka da bayanka jama'a mun fahimta to Allah ya ce ya bani adama in ma ya atiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah bayan kira da manzannin Allah suka yi to fala khawfun alaihim waɗannan mutane wadda suka yi imani suka kuma yi takawa suka ji tsoron Allah suka kuma kiyaye dokokin Allah suka kuma kyautata ayyukansu fala khawfun alaihim ba tsoro a kansu da fargaba na abin da su taras a lahira wala hum yahzanun kuma ba da su yi bakin cikin abin da su bari a baya ba Allah ya sa muna cikin su Allah ya ce wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka kafirce ma Allah suka kuma ƙaryata ayoyinmu in ji Allah sun kafirce ba su yi imani ba ba su yi imani ba duk wadda bai yi imani da manzan Allah ba ba shi ba aljanna har abada jama'a mun fahimta? shine wa amanu bima nuzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka yi imani da shi sharaɗi ne imanin banza ne har sai ka yi imani da annabi muhammadu farin jakada salawatullahi wasalamuhu alaihi wa kazzabu bi ayatina kuma suka ƙaryata ayoyinmu wastakbaru anha suka yi girman kai akan waɗannan ayoyi suka ƙi karɓansu suka juya musu baya ula'ika asabun nar Allah ce to waɗannan su ne ‘yan wuta hum fi haka lidun Allah ce kuma da su tabbata a ciki jama'a mun fahimta duk addinin da ka bi a duniya in ba musulunci kai ba wallahi ba da ka tsira ba har abada kuma ba da ka fita a wuta ba har abada har abada to sai Allah ya ce
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته muna da sauran lokaci أولئك ينالهم nawa a zikirin من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين so lokacin da ya rage mana ba zai ba mu dama mu fassara waɗannan ayoyi ba saboda haka za mu kwana a nan sai wani sati in Allah ya kai mu mu zo mu dora Allah ya muku albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin